أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح القاسم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وعثر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى ذنب يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake tara mu a wannan waje a wannan bigire mai albarka zawiyar maulana sharif ibrahim salih al-husaini karkashin jagoranta kenan zariya karkashin jagorancin maulan mu farfeso ibrahim ahmad makari allah kara masa lafiya da yarda idan ba manta ba cikin ci gaba da sharhin littafin mu na sharhin ajurumiya daga tuffatu saniya mun isa zuwa ga hukunce-hukuncen fi'ili mubari'i kamar yadda muka sani a cikin fi'ilai guda uku biyu mabniyai ne ɗaya ne mu'urabi shi fi'ili mudari'i kuma shine mu'rabi ana masa da irabi kamar yadda ake ma sauran wato al-asma'u da mu'raba shi ma da irabi shi a cikin fi'ili shi kadai ne yake mu'rabi sannan caccanzawansa yana canzawa daga raf'a zuwa nasba zuwa jazma mun yi bayanin yadda yake zama marfu'i za ta dara da alin nasib wal jazimi sannan mun shiga cikin abubuwan da suke zuwa su sa masa nasba din aka ce nasba shine fataha a karshen wato fi'ili mubari'i a shi wannan nasban yana da abubuwan da suke kawo sa mun faɗa sun kasu kashi biyu akwai waɗanda suke zuwa mubasharatan da kansu su yi masa nasba su ne allan izan kai sannan kuma akwai waɗanda suke zuwa su yi masa nasba amma da wasita wannan ɗin na wasiɗan shi ne masu wasiɗan su ne karatunmu ne wa insha Allah shi ne ya ce wa ammal kismus sani kashi na biyu daga cikin kashe-kashen wato fi'ilai abubuwan da suke zuwa su fi'ili mudari'i nasba wa huwa alladhi yansubu al-fi'lu al-mudari' bi wasita su ne wanda suke yin fi'ili mudari'i nasba amma tare da wasiɗan wani harafi wanda yake rigayan shi ainihin harfu nasbi din bi wasitati an mudmaratan ba'dahu wato an wacce take an boye ta ba a bayyanar da ita ba tana zuwa ta nasba a boyan amma kuma a za'iri ba a ganinta so inda ka ga wa'annan harufan da zai zayyana mana su yanzu nan a asali ba su suka yi nasba ba wannan an din boyayya ita ne ta yi wato nasba din mudmaratan ba'ada hu jawazan wato shi an ita an mudmara kashi biyu ce kashi ɗaya na farko akwai wanda take zuwa jawazan akwai wanda take zuwa wujuban jawazan ita ce wanda za a iya bayyanar da ita in mai magana ya so a wujuban kuma ita ce wanda ba zai yiwu a iya bayyanar da ita ba amma dai a hakika ita ne ta yi nasba din ba harafin da ya riga ta ba ko harafin da aka bayyanar ba jawazan ya ce fa'afun wahidun wato abin da yake zuwa ya wannan nasba da an mudu maraɗin amma jawazan ma'ana in ya an so a yi ko bayyanar ko kuma a ɓoyar ya ce harafi ɗaya ne yake zuwa shi ne wa huwa lamun ta'ali akwai wani lamun da ake kiransa lamun ta'ali wato lamun ne da yake zuwa da ma'anan sabari ma'ana dalilin yin abu wa abbara an hal mu'allifu bila bila mikai ya ce sahibul ajurumiya ya bata wato musfalah din lamu kai ma'ana ko ka ce mata lamu ta'ali ko ka ce mata lamu kai duka ana kiranta da shi dan mene ya ce mata lamu kai ya ce listirakihima fi tilalati ala ta'ali saboda lamu da lamu ta'ali da lafzu kai kai wanda muka wuto shi a cikin allan izan kai dukansu suna ɗauke da ma'ana guda ɗaya ne ma'anansu shine ta'alil suna zuwa da ma'anan ta'alil ne aka ce ta'alil shine abu ya zo ya wato ma'anan shi sababin wani abu wani abu ya faru kamar yadda ya zo da misali ga nan ومثاله قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لأن غفر يغفر شنو أصل فعل يغفر غفر يغفر سي wannan lamun din ta zo ta shiga wanda ake ce mata lamu ta'lil wanda malamu sahibu ajurumi ya kira ta da lamu kai duka ana ce mata ko ka ce lamu ta'lil ko ka ce lamu kai idan ta shiga fi'ili mudari'i tana yin masa wato nasba kamar yadda ya zo ga nan a aya Allah yana cewa liyaghfira ba ce liyaghfiru ba asalin maganan shine inda abin da yake so bayyana mana shine asalin maganan shine li an yaghfira li an yaghfira sai aka share an din tunda mun ce mata an mudumawa lakinna hahuna jawazan ita share ta din a nan wajen halas ne ma'ana an so a yi in an so a bari so amma a lugar qur'ani ga nan ya zo da qur'ani ya zo da lugar sharewa a nan a wannan ayar shine liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara a takaice dai ita wannan lamu din a hakika ba ita ta yi nasba ba an din nan mudmara ita ce ta yi nasba saboda haka in ka zo da irabin ayan liyaghfira laka ce allamu lamu ta'lil ko ka ce wata lamu kai يغفر سيكا فعل مضارب منصوب بأن مضمرة جوازا با وجوبا با جوازا بعد لام التعليل وبعد لام كي آه في آية نقبا الأمثال نقبا يتي آه وقوله تعالى وقوله جل شعنه ليعذب الله المنافقين والمنافقات ليعذب شين محل شاهد شما نفس الحكاية معناه قاينا اللام إن تتلام التعليل إن wato lamu ta'alil ga yanar zamu ganta lamun ce amma tana zuwa ne da mene da kasra saboda lamun suna da yawa akwai masu zuwa da nasfa wato ita daga cikin dawadu tunta shine ta zama wasali kasa take da shi sannan kuma tana zuwa ne ta yi nasba mu fi'ili mudari'i ka ta hanyar wasidan an mudmara shi ne sai liyu azziba haga allamun shi ma zamu ce lamu ta'alil ko kuma lamu kai يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بلاك شيء وجوبا با سودا أصل مجانا شيني لأن يؤذب سيأك شارع أنت آه وأما القسم الثالث سوانا شيني قسمي نبيو تكين أقسام في أبو بون نسكيم فعل مضارع نصبا آه أما تواصلا ونحرفي يتعلم باتنا يكيس إيبا تنازوا أشاري sai kuma lamu ta'lil din yayi nasba so akwai kuma kashi na uku a kashi na uku shine wa huwa alladhi yansubu al-fi'l al-mudari' bi wasitati al-mudmaratan wujuban wa hiya fa khamsatu ahrufin su kuma wasu harufa guda biyar suna zuwa su mafi'ili mudari'i nasba amma a hakika ba su suka yi nasban ba wata an ce wanda take dole dole a boye ta ba zai yi a bayyanar da ita ba suwai na harufan guda biyar ne na farkon su yace al'awwalu lamul juhud akwai wata lamu da ake kiranta da lamul juhud ba lamu ta'lil da muka wuce shi yasa nace zabit din lamu ta'lil zamu ganta da kasra ita kuma lamul juhud me zabit din ta yace wa zabituha an tusbaqa bima kana wa ma wa aw lam yakun ma'ana yana so yace ita ka'idanta shine lamul juhud dole a rigaye ta da nafayi kuma a rigaye ta da lafzu mushtaqu min kana ma'ana a rigaye ta da wani lafazi da aka yi istiqaqin shi daga lafazin kana sawa'un kana sawa'un yakunu sawa'un kun amma a rigaye shi da mene da nafayi nafayin nan ko da ma ko da lam ko da la haka fa misalul awwal qawluhu ta'ala misali na farko zan ci Allah subhanahu wata'ala a Qur'ani da yake cewa ma kana Allah li yadhara almu'minina ma kana haka da ma tazo da kana tazo sai aka ce li yadhara ba ce yadharu ba yadhara so anan lamu din nan lamu juhud ce yadhara sai a ce fi'lun mudari'un mansubun bi al mudmaratan wujuban shi kuma ba'da lamu juhudi ma'ana ita an mudmara din nan ita ce ma fi'li mudari'i wato nasba bayan lamun juhud kuma koye ta nan wajibi ne an dai a bayan lamun juhud ne wa qawluhu subhanahu wa ta'ala wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون so a takaice a shi ma a nan za mu ga ma ka na ma nafiya ta zo ka na ma ta zo saboda haka yu'azziba sai lamun juhud sai ma wato fi'ili mudari'i nasba wujuban ba'da bi an mudaratan wujuban ba'da lam juhud wa mithalu thani qawluhu jalla dhikruhu ai misali na biyu can da ma kana ma kana yanzu za a zo da lam yakun ma'ana da ka da mana fiya da kana wacce take naqisa fi'il mudari ai fi'il madi so sannan in ta yana so ce maka in ta zo kuma manfiya a fi'ili mudari ma ana iya zuwa mata da lamul juhud bayan shine yace kamar inda Allah ke cewa lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila لم يكن الله لم كان حرف نفي يكن فيما مشتق من كان هو saboda haka liyaghfira wannan lamun din lamun juhud ce ba lamu ta'lil bane saboda mene saboda babu lamun juhud kamar yadda aka faɗa an tusbaqa bin nafi wa bi lafzi kana aw yakunu haka so anan zaka ce al'allamu lam juhud yaghfira fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da lam juhud wannan shine harafi na farko cikin harufai guda biyar da aka ce suna zuwa bayan an mudmara tana zuwa bayan su wujuban harafi na biyu shine harafin hatta shi hatta yana cikin hurufin da suke zuwa da ma'anan gaya ko kuma da ma'anan ta'ali saboda haka yace wa huwa yufidu al-ghayati aw ta'ali hatta yana zuwa da ma'anan gaya yana kuma zuwa da ma'anan ta'ali to amma za a bambance nan da ma'anan gaya yazo ko da ma'anan ta'ali yazo yace wa ma'anan gaya anna ma qablaha yanqadi bi husul ma ba'daha inda za ka gane ta zo da ma'anan gaya ne ba da ba da ma'anan ta'lil ba shine abin da ya zo bayan kafin zuwan hatta ɗin to abin da ya zo yana karewa da zuwan abin da ya zo bayanta misali ya ce kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hatta yarji'a ilaina Musa qabla al-aya ne ce farkon aya لن نبرح عليه عاكفينه حتى يرجع إلينا موسى gani ba za mu gushe muna zaune muna zaune a wajen nan ba har sai annabi Musa ya dawo mana to kaga dawowar annabi Musa da mujarradin dawowar shi wancan wancan hukuncin zaman ya tashi shi abin da yake nufi da cewa tana zuwa ba annama qabla hayan qadi bima ba'daha yace wannan kenan ma'ana dabit dinta na farko ita inda to da ma'anan gaya kenan wa ma'ana ta'lil ma'anan kuma inda ta zo da ma'anan ta'lil ma ma qablaha illatu li husuli ma ba'daha shine ya zama abin da yazo kafin zuwan hatta din ya zama dalili ne na afkuwan abin da yazo bayan ta nahu qawlika li ba'di ikhwani kamar inda kace ma wasu daga cikin yan uwanka misali zakir hatta tanjah zakir hatta tanjah ba za ka ce tanjahu ba anan saboda zuwan hatta yana dilala anan akan cewa ita din ma'ananta ta'lil ne kuma inda ta zo da ma'anan ta'lil akwai an mudumara wujuban bayanta wanda yake dole wal mudari inda yazo bayanta nasba so zakir kaga fi'lu amri hatta zaka ce harfu nasbin kuma wa ma'anahu at-ta'lim tanjaha zai zama fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta وفاعله ضمير مستتر به وجوبا تقديره انت آه والحرف الثالث تو اشهر في بيار من فدي بيو da dawabiqinsu yanzu saura harafi na uku yace harafi na uku kuma warabi'u da na hudu fa'u sababiyya wa al ma'iyya akwai ba'u sababiyya akwai wawul ma'iyya su ma suna zuwa an ta zo bayan su mudmara wujuban bi sharti an yaqa kullan minhuma fi jawabi nafin aw talabin amma sharadin shine dukan su su zo a wajen jawabu nafi nafi ko jawabu talab amma an-nafyu fa nahwu qawlihi ta'ala la yuqda alaihim fayamutu la yuqda anan nafi ne to saboda haka fa'un anan ta zo waqi'atan mawqi'a jawabun nafi ita sai yasa aka ce fa ya mutu haka ya mutu anan fi'lun mudari'un ne mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'i sababiyya wa amma talab inda kuma take zuwa su zama jawabu talab shine shi talab din ma dai a san shi menene talab din aka ce talab shin ana nufin kawai fi'lun amr da a shi ɗin dai akwai da kuma wasu shi daga ciki al'amur ɗin gayi nan sai kuma addu'a sai annahi sai al-istifham sai al'abu sai at-tahdid sai at-tamanni sai ar-raja yace wa'annan abubuwan guda takwas su ne ake cewa ake nufi da talab ko dai ya zama fi'il amr ko kuma ya zama fi'il du'a ne ko kuma ya zama wato al'amru shine ma sadara min al'ala ila al'adna ma'ana umarnin da ya zo daga na sama zuwa na ƙasa shi kuma addu'a shine ma sadara min al'adna ila al'ala ma'ana daga na ƙasa zuwa na sama sai annahayu mun san shi al-istifham mun san shi sai al'arab mun san shi shine talab amma tare da mene tare da da rausasawa to a taƙaice duka dai zai bi gayanin guda takwas ɗin ya kawo mana misalansu na farko ya ce amma al'amru fa huwa talabu satiru min al'azimi liman huwa dunahu shine al'amru shine wato idan aka ce amru anan saboda dukan su ne ake nufi da talab din duka wayannan abubuwan guda biyar su ne talab ma'ana in suka zo fa'u sababiyya ko wawul ma'iyya tana zuwa ta zama waqi'atan mawqi'a jawabihim an fahimta fa'u sababiya tana zuwa ta tsauna a wajen jawabinsu misali na al'amr ya ce fa huwa talabu sadiru min al'azimi liman huwa dunahu na hau ƙaunar ustaz li tilmizihi zakir fatan jaha zakir kaga amr ne fatan jaha to wannan fa'udin fa'u sababiya ne ko ka ce watan jaha sai ka zo da fa'u da wawu ne wawul ma'iyya so a nan tanjaha fatanjaha ko wa tanjaha dukansu a nan ka zo irabinsu za ka ce alfa'u fa sababiyya tanjaha fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'i sababiyya ko kuma ka ce alwawu wa ma'iyya tanjaha fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da wawu ma'iyya haka